بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu haramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin insha Allah ta'ala yau za mu tashi daga babin da yake bayani akan wajabcin zakka قال رحمه الله باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها babin da yake bayani akan wajabcin zakka da bayanin falalarta da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da zakka قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة kuma ku tsayar da sallah kuma ku ba da zakka
وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini ya zuwa gare shi suna masu kaucewa daga kowanne addini suna koma ya zuwa ga addinin musulunci tsaya a kansa suna masu sayar da sallah suna masu ba da zakka wannan shine addini tsayi na'am
وقال تعالى Allah yana cewa خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ka ansa daga dukiyoyinsu sadakar da za ka tsarkake su da ita
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce بني الإسلام على خمس an gina musulunci akan abubuwa guda biyar شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne وإقام الصلاة da tsayar da sallah وإيتاء الزكاة da ba da zakka وحج البيت وصوم رمضان da yin hajjin ɗakin Allah da kuma azumin wata Ramadan متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي رضي الله عنه an karɓo daga Talha dan Ubaidillah dan Usman bin Amr dan Ka'ab Allah ya ƙara masa yarda yake cewa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول wani mutum daga cikin mutanen Najadu sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam kansa a birkice yake muna jin dishi dishin muryarsa amma ba ma gane abin da yake faɗa حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام har ya kusanto inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai muka ji shi yana tambayar Annabi game da musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi musulunci ya kunshi salloli biyar ne a yini da kuma dare فقال هل علي غيرها sai ya ce akwai wata sallah banda guda biyar dinnan da suka wajaba a kaina قال لا إلا أن تطوع sai ya ce a sai dai in na fula za ka yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kuma azumin wata ramadan قال هل علي غيره sai ya ce akwai wani azumi da ya wajaba a gare ni bayan azumin ramadan قال لا إلا أن تطوع sai ya ce a babu wani azumi da ya waje ba kanka in ba na nafila ba
قال لا إلا أن تطوع babu wani azumi da ya waje ba kanka in ba na nafila ba
قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa bayanin zakka sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam shin a kaina akwai wata zakka banda wannan sai ya ce a'a ba wata sadaka a kanka in ba dai ka yi nufin ka yi nafila ka yi ta ɗauri ba فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص sai mutumin ya juya baya yana cewa wallahi ba zan ƙara akan haka ba kuma ba zan rage akan haka ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ya rabauta in dai yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa na cewa ba zai rage ba ba zai ƙara ba متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu bin jabal zuwa yaman
فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله sai ce ka kira su zuwa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai allah kuma ni manzan allah ne
فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة idan sun yi maka biyayya game da haka to ka ba su labari cewa Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu yin salloli biyar a kowanne yini da kowanne dare.
فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم In sun yi ma biyayya akan haka to ka ba su labari cewa Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu yin sadaka wacce za a ɗauka daga hannun mawadatansu a bawa fakiransu.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال An karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne
ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة kuma su tsayar da sallah su ba da zakka فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله idan suka aikata haka to ba ni babu jininsu ba ni babu dukiyarsu sai fa da haƙƙin musulunci kuma hisabinsu yana kan Allah متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina Abubakar ya zama shine halifa wasu daga cikin Laraba suka kafirce فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله sai umar allah ya ƙara masa yarda ya ce ya za ka yaƙi mutane alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun ce eh, la ilaha illallah فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله kashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah to dukiyarsa da kansa sun kubuta daga gare ni in ba da wani haƙƙi ba kuma hisabinsu yana ga Allah mana su waɗannan sun ce la ilaha illallah dan me za a yaƙe su فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه
yake cewa sai sayyidina abubakar allah ya ƙara masa yadda yake cewa wallahi zan yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka saboda ita zakka haƙƙi ne na dukiya wallahi idan da zai zama cewa za su hana ni wani maɗauri wanda suka kasance suna ba da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da na yaƙe su saboda wannan hananin da suka yi قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق yake cewa wallahi ba a jima ba kawai sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna min cewa Allah ne ya kimsawa sayyidina abubakar radiyallahu anhu fahimta cewa sun cancanta a yaƙe su don haka sai na gane cewa wannan abin da ya fahimta shine gaskiya متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة abu ayyub al-ansari yake cewa wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari mana game da aikin da zai shigar da ni aljanna قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا yace ka bauta wa Allah kada ka hada shi da wani وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وت- وتصل الرحم kuma ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka kuma sada zumunci متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa wani balaraban ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya manzon Allah
دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ka nuna min wani aiki mana wanda idan na aikata zan shiga aljanna قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا ka bauta wa Allah kada ka haɗa wani da shi وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان
ka tsayar da sallah ka ba da zakka wacce aka wajabta kuma kai azumin wata ramadan قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا sai yake cewa na rantse da wanda raina yake a hannunsa ba zan ƙara akan haka ba فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا
bayan ya juya baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so ya kalli mutumin da yake daga cikin yan aljanna to ya kalli wannan mutum متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال an karɓo daga jarirul bajali Allah ya yarda da shi yake cewa بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a kan tsayar da sallah وإيتاء الزكاة da ba da zakka والنصح لكل مسلم da kuma nasiha ga dukkan musulmi متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه
an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Azala jira da mace Allah su tabbata gare shi ya ce ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار
na'am
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها, ج- فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره وكلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani ma'abocin zinare ko azurfa da baya ba da zakkarsu face ranar alkiyama sai an shimfiɗa masa wasu alluna na wuta waɗanda za a sa su su ruru da wuta sannan sai a zo a dinga sa masa a gefensa da goshinsa da kuma bayansa duk wani allo wanda ya zama cewa ya yi sanyi to za a sake mayar da shi cikin wuta ya ƙara yin zafi haka za a dinga masa a wani yini wanda tsawonsa ya kai shekara dubu hamsin حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار haka za a ci gaba da yi masa har a kammala hukunci ga bayi sai ya ga hanyarsa ko zuwa aljanna ko kuma zuwa wuta قيل يا رسول الله فالإبل
sai aka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda kuma yake da raƙumi fa baya ba da hakkin su قال ولا صاحب إبل إل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاء قرقر أوفر ما كانت لا يق لا ي لا يف أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hakanan babu wani ma'abocin raƙumi shi ma wanda baya ba da haƙƙin zakkar da take cikin wannan raƙuman yana daga cikin kuma haƙƙinta ya dinga tatsan nonanta ranar da aka sanya mata za a dinga tatsa saboda haka duk wanda yake da raƙuma kuma baya ba da haƙƙinsu su to ranar alkiyama za a yi masa shimfiɗa za a yi masa shimfiɗa a kwantar da shi a wani guri wanda yake mai tudu sannan kuma mai tauri gaba ɗaya raƙuman nan manyansu da ƙananansu za su dinga zuwa suna taka shi da kofatarsu suna kuma cizon shi da bakinsu duk lokacin da na farko ya kai ƙarshe to sai ya sake dawowa haka za a ci gaba da yi masa a wani yini wanda tsawon sai kai shekara dubu hamsin.
تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أول كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هكذا أدنغ يمسا هرزوا لوكا شندا za a yi wa bayi hukunci daga nan sai ya ga hanyarsa ko zuwa aljanna ko zuwa wuta.
Qila ya Rasulallah fal baqaru wal ghanam Aka ce ya manzan Allah to masu shanu fa da masu tumaki.
Qala wala sahibi baqarin wala ghanamin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamati butiha laha biqa'u qarqarin la yafqidu minha shay'an laysa fiha أقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأغلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa haka nan babu wani ma'abocin shanu ko kuma ma'abocin tumaki wanda baya ba da haƙƙin su fashe ranar alkiyama sai an yi masa shimfiɗa a wani guri wanda yake mai tudu kuma mai tauri ta yadda gaba ɗaya waɗannan shanun ko kuma gaba ɗaya tumakin za su zo gaba ɗayansu su dinga tunkuyensa suna taka shi da kofatansu duk lokacin da na ƙarshe ya zo ya taka shi sai na farko ya dawo ya sake taka shi haka za a ci gaba da taka shi a cikin wani yini wanda tsawonsa ya kai shekaru dubu hamsin حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ai hukunci tsakanin bayi sai ya ga hanyarsa ko zuwa wuta ko kuma zuwa aljanna قيل يا رسول الله فالخيل aka ce wanda yake da dokuna fa قال الخيل ثلاثة sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai dokuna sun kasu kaso uku هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر akwai wanda zai ajiye doki ya dinga samun alhaki akwai wanda zai dinga samun sutura idan ya ajiye doki akwai kuma wanda ajiye doki zai zama masa samun lada فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر amma wanda zai samu alhaki idan ya ajiye doki to shine mutumin da ya ajiye doki saboda riya da kuma alfahari ga musulmai وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها ولا رقابها فهي له ستر amma wanda doki za ta zama masa sutura shine mutumin da ya ajiye ta saboda Allah kuma bai manta haƙƙin Allah a cikin ta ba saboda haka za ta zama masa sutura
وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات أما وندا doki zai zama mata lada to shine mutumin da ya ɗaure ta saboda yakin ɗaukaka kalmar Allah ya ɗaure ta a cikin wata ƙasa wacce take mai ‘ya'yan itatuwa don su dinga ci daga wannan ‘ya'yan itatuwa ko kuma ya ɗaure ta a cikin wani dausayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda ya haka to babu abin da za ta ci a wannan ƙasar mai ‘ya'yan itatuwa ko kuma mai tsirrai ko a wannan dausayin ba ce sai an rubuta masa adadin abin da ta ci na lada.
Wa kutiba lahu adadu arwafiha wa abwaliha hasanat.
Kuma za a rubuta masa gwargwadon yawan kashinta da fitsarinta lada. Mana za a rubuta masa lada gwargwadon yawan fitsarinta da yawan kashinta.
Wala taqba'u qiwalaha fastannat sharafan. أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات kuma babu yadda za a yi wata igiya ta yanke daga cikin igiyoyin waɗannan dawakin ya zama cewa dawakin sun arce sun tafi wani tudu face sai Allah maɗaukake sarki ya rubuta masa duk takun da suka yi lada hakanan duk kashin da suka yi a hanya shi ma Allah zai rubuta masa lada gwargwadon adadin kashin gwargwadon kuma adadin takun da suka yi.
ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات
babu yadda za a yi ma'abocin wannan dokunan ya wuce da ita a wata ƙorama ta sha daga wannan ƙoramar ko kuma ya ji yana son ya shayar da ita face sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lada gwargwadon adadin abin da ta sha.
Ƙila ya Rasulallah falhumur.
Aka ce ya manzan Allah to akwai wata magana game da jakuna?
قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة yace ba wani abu na musamman da aka saukar min game da jakuna amma dai akwai aya wacce ta haɗa abubuwa da yawa wacce su jakunan za su iya shiga ciki mana kyautata wa jakuna zai shiga cikin wannan aya haka munana musu shi ma zai zama yana da zunubi a ayoyin da za su zo nan gaba
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره mana Allah yana cewa duk wanda ya aikata aikin alkhairi ko ya yake to zai haɗu da shi da haka kaga wanda ya kyautata wa jakuna zai samu lada ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره dukkan wanda ya aikata aikin sharri ko ya yake to tabbas zai haɗu da sakamakon sharrin da ya aikata saboda haka wannan sai yake nuna cewa duk mutumin da ya kasance ya aikata mummuna ga jakuna to shi ma zai samu alhaki saboda Allah madaukakin sarki yana cewa duk mutumin da ya aikata aikin sharri ko ya yake to zai ga sakamakon sharrinsa.
muttafaqun alai Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به
babin da yake bayani akan falalar azumin watan ramadan sannan kuma babin yana bayani akan hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da azumin watan ramadan قال الله تعالى Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya tabbas an rubuta muku azumi kamar yadda aka rubuta ga waɗanda suka zo gabaninku mana an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ga waɗanda suka zo gabaninku
لعلكم تتقون Allah ya wajabta muku ne ba don wani abu ba illa saboda ku ji tsoronsa أياما معدودات shi fa azumin nan da ake yan kwanuka ne tsiraru waɗanda za a iya kirga su فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر dukkan wanda yake mara lafiya ne ko kuma yana halin tafiya to sai ya rama azumin a wasu kwanukan na daban وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين waɗanda kuma ba za su iya yin azumi ba to sai su ciyar da miskini
فمن تطوع خيرا فهو خير له duk mutumin da ya yi ƙari akan haka to shine ya fi alkhairi a gare shi وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون amma ku yi azumin shine ya fi alkhairi a gare ku in dai da kun sani wannan kamar da malamai suke faɗa ya kasance ne a farkon musulunci amma daga baya to wajibi ne ga mutum ya azumi ba zai yi wuya ciyar ba sai dai idan yana cikin rashin lafiya amma a farkon a musulunci to mutum zai iya yin fidiya ko da zai iya azumi amma daga baya to wanda ba zai iya yin azumi ba kawai shine zai iya ciyarwa na'am شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان watan ramadana shine watan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani wanda alkur'anin nan shiriya ne ga mutane kuma dalilai ne bayyanannu waɗanda suka ƙunshi shiriya da kuma rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya فمن شهد منكم الشهر فليصم don haka dukkan wanda azumin watan ramadana ya halarto yana nan a raye to ya azumce shi
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر duk kuma mutumin da ya kasance ba shi da lafiya ko kuma yana halin tafiya to sai ya azumci wasu kwanakin na daban
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah fa yana nufin sauƙi ne gare ku amma Allah baya nufin tsanani gare ku ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون kuma domin ku cike kirga sannan ku girmama Allah a bisa abin da ya shiryar da ku kuma saboda ku gode masa
وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله amma hadisai waɗanda suke nuna falalar watan Ramadan to wasu daga cikinsu sun gabata a babin da ya zo kafin wannan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, قال الله عز وجل Allah maɗaukaki yana cewa, كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به duk wani aiki na ɗan adam to na shi ne in ban da azumi, saboda shi azumi na wane kuma ni ne nake sakayya da shi.
والصيام جنة Azumi garkuwa ne, فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب idan yinin azumin ɗan uwanku ya zo to kada ya sadu da matar shi, kada kuma ya yi husuma.
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم idan wani ɗaya ya zage shi ko kuma ya so ya faɗa da shi to ya ce ni mai azumi ne.
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك Na rantse da wanda ran annabi Muhammad yake a hannunsa warin bakin mai azumi ya fi kanshi a wajen Allah fiye da turaren almiski.
للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki na farko shine lokacin da ya sha ruwa farin ciki na biyu kuma shine lokacin da ya haɗu da ubangijin shi muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito wa hadha لفظ رواية البخاري وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها
a wata ruwaya ta bukhari allah maɗaukacin sarki yake cewa cikin hadisin kudusi yana barin abinci na yana barin abincinsa da abin shansa da sha'awarsa saboda ni saboda haka azumi nawa ne kuma ni ne nake sakayya da shi kuma kyakkyawan aiki ina ninka shi sau goma
وفي رواية لمسلم a wata ruwaya ta muslim كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف
a wata ruwaya ta muslim dukkan aikin ɗan adam to ana ninka shi kyakkyawan aiki ana ninka shi sau goma har zuwa sau ɗari bakwai قال الله تعالى Allah maɗaukaki sarki yana cewa a cikin hadisul kudusi إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به sai fa azumi shi wannan nawa ne ni ne nake sakayya da shi يدع شهوته وطعامه من أجلي yanzu mai azumi ya bar sha'awarsa da kuma abincinsa saboda ni للصائم فرحتان mai azumi yana da farin ciki guda biyu فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه akwai farin cikin da zai samu lokacin da ya sha ruwa ma'ana ya yi buɗe baki da kuma farin cikin da zai samu lokacin da ya haɗu da ubangijinsa ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك warin bakin shi ya fi ƙanshi a wajen Allah fiye da ƙanshin almiski وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير duk wanda ya ciyar da abubuwa guda biyu iri ɗaya saboda Allah za a kira shi daga ƙofofin aljanna a ce ya kai bawan Allah wannan alkhairi ne